أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl haqiqa mun ba wa annabi ibrahim rushdahu wato wannan dai duka jeri ne na ambatan annabawan Allah da zamu ji kamar daga kan annabi Musa alfado kan annabi Ibrahim duka Allah na gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iska annabawa yanda suka yi bidayatuhum wa nihayatuhum kowane annabi in ka tattaro yadda ake ba wa manzon Allah labari ana ba shi labari ga farkon yadda annabawa suka fara su ma da mutanen su wani lokaci a dago tsakiya ga tsakiyar yadda gwagwarmayar ta kasance ga kuma yadda ta kare wannan duk gaya wa annabi da ake kamar tasliya ne da ƙara ya zauna akan abin da yake abin da ba tare da kallon wato mutanensa sun zama wasu iri ba ga wasu iri can kuma irin mutanen daban waɗanda aka haɗa annabawa da su ya gane cewa akwai gwagwarmaya tsakanin al'umma da annabinsu ya ƙara samun wato hasken yadda zai yi da shuwa mutanensa da jin yadda annabawan su da mutanensu to kamar nan an ɗauko bidaya ne farkon annabi ibrahim ya suka yi da jama'a to shine wannan farkon kissa annabi ibrahim inda suka yi wato gumurzu da shi da jama'arsa a wajen wa'azi wa'azi da zai fara yi da farko tukunna da yanda yi da su kaga annabi ibrahim zamu ji cewa shi a wa'azinsa ya fara da wa'azi na hankali kafin wa'azi na nasi kamar yadda zamu ji yanzu Allah ya ce atayna ibrahim rushdahu hakika mun ba annabi ibrahim rushdahu ne rushdu ne aka ce rushudu yana kunsar abubuwa da yawa ma'anar rushdu dai shi ne shirya to amma kintsuwar mutum ita ake cewa rushudu haɗuwar hankali ita ake cewa rushudu samun wato kyakkyawan mu'amala da yadda za ka tafi da al'amari na duniya da na lahira shi ake cewa rushudu domin ba a ibrahim rushudu to amma wannan ko a mutum ko a mutane akan ce wani kintsatse ne wani ne hankalinsa a haɗe yake yana da cikakken hankali wani ya iya ma'amala to duk kana tafsirin rushidu ne anan to idan a mutum ne aka ce wani rashidi ne to komai nasa ya haɗu lafiya da yake to idan annabi aka gaya wannan kalmar ƙaramin wani abu bayan waɗannan duka in shi annabi aka raba masa rushudu to duk da waɗannan da kuma wani haske da yake haska masa daga Allah annabi kenan to duk yana cikin rushudu to Allah ya ce mun ba annabi Ibrahim rushuduhu shiryarsa da kimtsuwarsa da kamalarsa sai ya ce min qablu tun kafin ita qablu idan ba a mata wazani kasa ba to ai ta da abubuwa da yawa a gaban ta kenan shi sa akwai rufa dan ka san akwai wani abu domin qablu yana daga cikin wadannan min tana jarra ne da abin da ta shiga to amma sai aka ce min kuma aka ce qabalu ba ce qabalu ba to kafin da magana kenan to shi magana ake so ka san akwai ta koda baka ganta ba shi sa aka yi rufu'a amma da an bar abin da yake gaba na qabalu to ba za a yi rufu'a ba sai ake min qabali him ko kaza duk makamantan haka to amma in kaga an share kisra wanda shine haƙƙinka aka sa rufu'a to shine lugatu man yantaziru kenan akwai abin da ake saurare wanda aka shafe duka nemo shi to nan me aka shafe shine malamai sai suka ta neman min qawli kafin kafin me wasu suka ce kafin girman annabi ibrahim muka ba shi rushuduhu tun kafin girman sa shi rashidi ne wasu suka ce a min qablu ana nufin kafin annabi ake ake ba labarin sallallahu alaihi wasallam ka sani ya annabin Allah mun bawa annabi Ibrahim shiriyarsa min kabul tun kafin zuwanka kafin mu baka littafi mun ba mun ba annabi Ibrahim rushudu kaga kafin zuwanka kenan wani ka ce a kabulu abin da ake nufi ne kabulu kafin zuwan kafin a bawa annabi Musa a taura da shi da annabi Haruna kamar yadda muka ji a baya wal qadata yana Musa wa Haruna furqana to kafin a bawa annabi Musa da annabi Haruna littafin su to aka yi na Ibrahim rusulahu shi annabi Ibrahim tun mun ba shi rusulahu dan da masa annabi Ibrahim ai ya riga annabi Musa bayan annabi Musa bayan annabi Ibrahim ya zo to kaga sai ka ji to kafin annabi Musa ya karɓi ma littafi aka yi na Ibrahim rusulahu wakila kuma kafin wannan maganar da ake kamar a ce kafin yanzu abin da zaka ji ya rasulullahi tuni domin wannan abin da za ta yi rushudu za ta ji shi ma to kafin wannan lokacin to an ba shi wannan rushudin kafin ya yi wannan abin da zai tunda ya nazara nazara ta fil nujum qala inni taqim to duk ya riga wannan maganar da za a ji to wannan ai rushudu ce an tawo za a tafi botan gunkuna yana karami sai ya kalli tsoron ya kace kai ban da lafiya ko kuma zan yi rashin lafiya saboda akwai alamu da na gani kace to koma gida ai rushudu dai wannan ba taɓa gwagwautar gunki da shi ba sai ya kawo hujja da za a ba za a gane kuma kaucewa ya ba to kaga a wannan rusudu da shi ma to aisha na ibrahima rusudahu min qabl wa kunna bihi alimin Allah ya ce mu mun kasance alimina masana ne da cancanta annabi Ibrahim da abin da muka bashi annabi Ibrahim ya cancanta da abin da muka bashi mun san haka kunna bihi alimina bi hadha rusuli wa bi hadhihi risala abin da muka bashi na kintsuwa abin da muka bashi na kamala da manzanci mun san matantanci ne Allahu a'lamu haifa ya ja'alu risala da ma Allah shi ya san inda zai aje wato aikensa ko kuma kowanne irin sha'ani nasa to wannan ba annabi Ibrahim ba kadai zaka dauki aya ta tsaya a kansa akan cewa wa kunna bihi alimina cewa kunna bihi alimina lalle mu masana ne da annabi Ibrahim da abin da muka bashi kowa kaga an ba abin da aka bashi Allah ya san ya cancanta ne ko ne mutum ya rabauta da shi to ka san Allah masani ne da cancantar sa shi yasa ya bashi ko ku kana ganin akwai wani mai girman dantse mai karfin tsiya da yake karɓo abin da ba a ba shi akai ba akwai to duk wanda ka gan shi da shi ba shi akai to kuma duk wanda ya bashi nan kai ka san mai hikima ne ya san ya cancanta ya bashi ko da abin mara daɗi ne ba zai mai daɗi ba ka cancanta a baka ai haka ai haka a cikin da sai mai daɗi ko da daɗi aka baka ka cancanta da a baka mara daɗi a wannan lokacin daidai aka yi maka kuma ka cancanta da haka to da haka sai dai kawai abin da bawa ya kamata ya ta addu'a Allah ya sa ya zama duk abin da za a bashi abin da ya cancanta da shi abin da zai faranta wa Allah ne shi ma ya faranta masa wannan shine addu'a kawai amma ba haka ba komai aka baka to ita ka tsantsan a wannan lokacin wani wani aiki aka aka saka kamar yadda na faɗa ku kwanaki cewa Allah na iya zaɓar bawa ya sa shi wani aiki wanda wannan aikin ba zai shi ba mai daɗi bane a wurinsa amma an san shi zai aiki aka ɗora ba shi yasa wani daga cikin sarakuna akwai wani malami wani malami da a wurin a cikin garin ko a ƙasar ba wanda ya kai shi sanin shari'a da hukunci amma kamar yadda kuka sani a da duk wanda yake wato jagora mai ilimi ko yana jin tsoron shugabanci yanzu ne dai ake da aka shi kuma wani ya cancanta amma zuƙewa ne ta yi sai an kamo shi da kyar sannan zai shugabanci a yanzu kan da ita application yanzu ne al'alancin ma ko harkuri ake nema ake da ko ta yaya har sai an ɗan jona wani abu an miƙa wani an miƙa wani abu to da masana ana kiran su su alƙalancin suna zuciya to wannan shugaban sai ya zama wani alƙalin ya mutu sai wannan shi ba wanda ya kai shi aka ce ya zo ya yi ya ce a aka wuce don Allah yana tuba a sarrafa masa to shugaban malami ne to da ya zo ringa jere masa ayoyi a ciki har da wannan cewa Allah ba ya san cancanta ka da wannan ba shi sa aka saka haka ne to kai ka cancanta to haka ya zo ya ya ya aka tashi aka tsora shi a kujera za ka duk wanda ya cancanta da abu Allah sai ya baka dalilin da ya sa ka cancanta to in an zo abin da yake nufi dai anan shine idan wasu dalilai sun sa an ga cancanta ka da abu an kira ka san abu kakka kauce shi da na kawo ce kisa alƙalin saboda da Allah bai yi nufin ka yi ba da sai ya sa ka zama baka cancanta ba ko ba ka ba to shine inda gashi nan wasu ba su cancanta ba kuma suna hankuri ma su zo wurin wurin da ba kiran sa aka yi ba komai ba ko kuma wani ya kare mutane ma ya ce wasu suka ce in fito ko ba wani wanda ya ce eh sai wallahi duka ya ce wallahi da ba an ce fito ba da ba zan fito ba yana so kafa maka hujja cewa shi sa ya to sai ya ga wani mana in haka ne ko da ka sa kai kai da kai kai ka san kanka ai abinda za ka iya ka san shi ba abinda ba ka iya ba ka san shi kuma ko me kake magana sai aka ga in sa in sa ka suka yi yanzu abin da suka sa ka ko za ka ci duka fada halaka sai ka yi a kai ma kana so ka ce kana so kai ma kawai shikenan in ka zo suka ce to da ba ni ma ina so sai kuma suka ce ni ma ina don kai wannan sai hankali ya kama
to وكنا به عالمين نعم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كان بتتاريه النبي إبراهيم يا النبي الله كما كديشي دقورهم lokacin da annabi Ibrahim ƙala da abihi ya faɗa ga mahaifinsa kamar yadda aka faɗa mahaifinsa ko dai kanin uba ko ko mahaifinsa ki kamar yadda malamai suka suka suka rabu sai kenan ya ce da mahaifinsa abihi ya ce da shi ya abati ne wa qawmihi da mutanansa ya ce wa annabi Ibrahim ya kalli shi baban nasa da shi da jama'arsa ya ce da su ma hadihi tamasil allati kuntum laha akifun ma hadihi tamasil kun ji tambaya istifhami ko waɗannan gunkunan na menene to wannan wannan tambayar abaji irin na balaga ne hakinta tambaya sai ta neman abin da ba a sani ba a sani ko ko annabi ibrahim ya san gunkunan ya san su ya san abin da suke nufi da su ya san komai shi ake nufi ta jahuli wanda ta jahulu ta'aruf kamar ba ka za kamar ba ka sani ba dan wanda shi kake ganin ya jibinci abin ya zo da magana dan kana da gyara a cikin abin sanin naka shine tambaya kenan yana so yana so ya fadakar da hankulan yace ma hadhihi tamasil wai waɗannan gumakan na menene ne muhimma a wurin su an yi gunki na ƙarfe an yi gunki na tagulla an yi gunki na ice an yi gunki na na bishiya an yi ƙato an yi ƙarami an yi tura ta mutum an yi ta tsuntsu duk abin bauta ne wai waɗannan duka wani an sa masa ido kwala-kwala wani ya kama yana ganin ka to jama'a ne ta masu yi wannan duk ne ya zafi waɗannan bunkunan kala-kala da iri-iri da nau'i-nau'i ma menene muhimmin su antum laha akifun waɗanda kuka kasance laha kuke ta ukufi abinda ake nufi ukubu shine lizimar abu ba kautawa shi sa ake cewa itikafi itikafi itikafa fil masjidi ay lazimal masjida ya lizimci masallaci a kama fihi ya tsaya cikin masallaci da ibada shine itikafi to shine yace kuma ma hadi tamasilul lati antum laha akifun menene wannan gunkunan da kuka kasance kun yi ukubi kun dukuma sai ba ta gani wajen bauta gare ta kuma yace laha ma'ana laha din wato misali laha nan a canja wannan a goge can a gyara nan wurin a sa turare a nan a zo nan gobe a yi jiba me dalili me zafi me amsa su bayan wannan قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا sai suka ce wajenna laha aba'ana laha akidina ai abin da ya faru shine da kake gani ya Ibrahim mun samu iyayenmu akidina laha abidina laha suna masu bauta mata ka ji dalilin mu to wannan dalili yayi daidai da tambaya ku dan duba ku gani cewa wannan gunkunan da kuke yi menene wannan gunkunan naku wanda kuka dukufa kuna ta bauta ai ya zai ce wannan gunkunan ai tabbayar kan gunkuna ne ba kan bautar da suke wa gunkunan ba ma hadihi tamasilu kaga tambayar kan ne ta fara a tamasilu ba shine fa'ilin ba waɗannan gunkuna na menene ne ne ya zafi ne ya amfani a wurin su ce a wannan gunkuna ai amfanin su kaza to shine amsa ta zai inda za zuwa yace a wajanna aba ana laha hadihi kawai shine amsa su wataƙila kuma sun zaci abin da yake nufi me ya sababin da ya sa kuke haka wataƙila haka suke zata kamar sun ce to sababin da ya sa saboda iyaye kan da kakanni haka muka ga suna yi ita ga wannan ita ce amsa ta wato wato wanda ya gajiya daga barin amsa wanda bai da amsa to amsa sa kenan wannan yace ni ma haka na gani ana yi saboda kaga bai da amsa kenan haka ba amsa bace yanda na gani ana yi haka nayi a'a kuma ba za ka ce don ka gani ana yi ko ba za ka yi shi ba. Ai an gani? Ba amsa ba ce ka ce yadda na gani haka nake haka ake yi. Ko ba amsa ba ce ka ce yadda ake yin nan ni ba zan yi ba. Duk ba amsa a cikin biyu. Amsa shi abin da ake yin ne. Daidai ne idan daidai ne abin da aka samu iyaye suna kai madalla a ci gaba. Idan ba daidai ba ne ba a bari. shi kenan wannan shi haka ba duka abin da aka samu waɗanda suke gabace ka suna yi ba za ka ce ba kyau ko ba duka bane za ka ce bari ka tafi kawai tunda suna yi sai ka yi ko ba ka san komai ba a'a ana neman wato dacewa abin dacewar shi abin da ake amma yanzu musulunci da muka tashi ba musulmi muka tashi ba to sai mu ce mun fata musulunci da iyamu mun tashi suna musulmi ba za mu bi su ba a ga yana da kyau shi za ka tafi a musulunci da matar a musulunci ka zo daga iyayenta to ba ka mu iyayenka kai su suna yi ba yanzu bai zama hujja ba kace iyaye na musulmi ne ni musulmi sai ne za ka ga ayyuka samu iyaye suna yin abu a ci gaba kamar musuluncin ka za ka iya samun wani abu ba daidai ba ne ba da kuskure sai a gyara wannan shi ne to ka gare su hujja su kenan kawai wajen na ba ana laha ajibina kawai ka ji dalili annabi ibrahim ya ji amsar su wai mu ji tasa shi kuma qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin qala annabi ibrahim sai ya ce laqad kuntum in ko haka ne to lalle da ku da iyayen naku gaba daya kun kasance cikin bata bata kuma mara bayyanan nema wanda ya kamata a ce ba hannu sai na zo na gaya muku ba hankalin kuma ya kamata ya nuna muku cewa wannan fata ne kenan su ma iyayen nan da kuka ce kun samu suna yi to ba su samu madogara ba su da madogara yi shi sa ba su gaya muku ba inda iyayen suna da madogara sai su haɗa muku biyu ga bauta ga madogaran bauta to yanzu za da aka tambaye ku sai ku ce mun samu iyaye suna yi kuma ga abin da suka dogara da shi to ku yanzu ba madogara to iyayen na kuma haka suke ba madogara daga dukkan ku da ku da sun ci zalalin mubin kuna cikin bata bayyananne wanda yake ba ma ba ma raba ɗaya biyu to amma gaskiyar magana shine ƙarya suke ƙarya suke ba wai dan sun samu iyayensu suna da wata gunki kawai suka hau ba saboda daɗinta inda da wahala ba za su yi ba. Ko gane ba? Ibada ce bila ta kalifi, bauta ce bila ta kalifi. Kawai, ana bauta wa gunki sheren da ka zama za ka je, idan ba ka je ba ba komai, duk abin da ba ka yi ba komai, idan kuma kai shi kenan kai ka ga dama kai. Sannan ba sawa ba hana. Yau wannan bauta ai da daɗi take. Ba ta kalifi, ba ba ba ifa'al ba la ta fa'ala. to wannan shi ne dalili gaskiya na ƙarfi abin nan su mutanen makka da ka ji sun ki cewa la ilaha illallah da annabi ya dinga kiransu da ita sun san me karkashin la ilaha illallah da zai biyo baya shi suka guda ba la ilaha illallah kalma guda ɗaya ai sai su yi ta a wuce wuri a'a wala sun kanta kalifatu la ilaha illallah suna cewa la ilaha illallah sun yi da ita shikenan sun san doka ta hau kansu yi bari yi bari yi bari yanzu ku suna zaune ba yi ba bari a yau daɗi da irin yake irin wannan bautar to da ka wannan shine hujja amma dan su samu iyayen suna yi idan idan ba abu ne mai daɗi guda ne suka watsa sai wannan ce za su bari
to قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا sai suka ce sai suka ce da shi ajita na bil haqqi am anta min al-la'ibina shin ka zo mana bil haqqi da gaskiya wannan maganar da kake yi ka zo mana zuwa nan majazi ne ba haƙiƙi ba kamar cewa da gaske kake shine ajita na bil haqqi wai da gaske kake wannan cewa da mu da iyayenmu muna cikin fata bayanan ne ko ko magana ce ta kakaci wata sabuwar magana ce irin ta kakaci ka shigo mana da ita amma ta min al-la'ibin kana cikin wanda kawai ka ne mana kakaci ne wasa wasa kake yi abin da zaka ce ko wasa kake yi sun nesa ka cewa yanzu ka ce abin da suka ce gaskiya ko kake saboda sun nesa ka ya jingina iyayensu da fata kai wannan abu ne mai wahala faɗa mana gaskiya me kake niki kamar haka suka ce kawai me kake niki ya ga musu abin da yake niki ya ce su zalalin yi mace ne nufin ba sai suka aje wannan cewa kamar ba zai iya jingina wannan ga su ga iyayensu ba ya dai fito da wani abu ba wara a zalika a bayan haka me yake niki ne ba su amsa قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين قال سأل نبي إبراهيم يقول بل إبراهيم لنا wato aje magana ce wadda ta baya wadda ba bata yi ba ni ba ku san ni annabin Allah ba ni nake wasa bal ya kada magana wasa kenan ba wasa ba ne ba ko kuma bal abin da ya kaɗe ya fahimci bautar da suke yi wa gunki ɗin sun tsaya a kan ta tsar ita bal bautar gunki ba ita ce bauta ta gaskiya ba rabbukum sai ya zo da abin da yake na gaskiya ɗin rabbukum ubangijin ku ba gunki ba ne rabbu samawati wal ardh ubangijin sammai da ƙasai shine ubangijin ku allazi fa'arahunna tattaman da ƙasar da na ce Ubangijinsu ba kwaikwayoyin irinsu daga na wani ba, faɗar kunna shi ya ƙage ku daga babu. Kuma na sha faɗa Allah ta sake faɗa a karatuttuka daban-daban daban har zuwa yanzu tun da babu creator sai dai da global. Ba wani ne a ga abu a duniya duka ba wanda ya iya kaga abu har yanzu ba wanda ya iya kaga wani abu Allah shi ne karyata yadda ya kaji sama da ƙasa har yanzu duk wani abin da ake yi a duniya da yake yawo shi yake kagarsa sai dai kai ka ci gaba da shi ka mai da shi daga kaza zuwa kaza amma na san ne in ba haka ba kallon min abin da duk ka sani kowane ilimi ga cewa wani ya kaje shi ne shi yanzu da dangilan nan na alaika asali karfe ne da roba roba to shi lalle ga shi gilas sai ka ce ga na wani yanzu gilas sai ka ce ka ce ai akwai wanda ya fara yin gilas to gilas din abin da zai yi sai ya dauko karfe na Allah ya dauko roba wanda asalin ta bishiya ce ta Allah ya dauko ta sai marmatsa sai murda sai sa wuta sai kona sai duk sai sai gilas to duk abin da ka gani babu wani abin da daga babu ne wani kawo haka babu sai ya yi shi. Dole abin da ka gani an ce kara ruwa wasu an faɗa iska ce an kamo iska Allah kenan. Ko kuma kaza ko me shi ita zane me shi wanda shi kake gani shi ba baturan ko wanda ya kiran ba na Allah wani abu ne dama da akwai shi ya ɗauka ya mai da shi wani abu wannan daidai wannan babu da shi amma creator wanda kwata-kwata a yi daga babu wallahi fi Allah haka yadda ya sama nan haka komai ma shi yadda kake ganin kan nan ka san kera ka aka amma ga hada hada tare da kai a jikinka akwai ruwa akwai ƙasa akwai iska akwai gasu nan to haka duk komai da ka gani haka aka sai yasa duk waɗanda suke mafarki wai za a samu ci gaba a zo a yi wani abu ko a yi mutum ma wai a yi mutum daga to daga ne ɗauko dai maniyi da Allah ya halitta daga mutum ka zo ka sa shi cikin wani abu ai tare nan sa ai tare ne ko dai ka je kai kai ka samo wani abu ta halitta ta Allah kuma kana renan ta zuwa wani abu daban amma ba wai kai kai daga babu ba ni dai har yanzu Allah bai kai mu sanin wani abin da aka yi daga babu in wani ya sani ina neman sani fadarahun yace wa ana ala zalikum min ash-shahidin kuma ni min ash-shahidin ina mai kamar ganin da ido dan shaida anan kamar shaida kar ai da aini ina mai shaidar cewa Allahu din shine rabbukum kuma shi huwa alladhi fatarahunna to ni na kafa hujja ga ubangiji abun bauta na cewa huwa alladhi fatara samawati wal ard to ku ina shaidar kun kasa kafa kafa hujjar shaidar abin da kuke bauta ku kun ce kawai ba musu muka baba da baba suna yi amma me ya hujja me ya dalili ba su iya kawa ba amma ni na yace ni an ana azaba muku ni ina kai shaidar cewa Allah huwa allazi huwa rabbukum huwa allazi fatarakunna to kaga shi ya kafa hujja akan ubangijinsa yana jira su zo su kafa hujja akan nasu ubangijin ba ai babu kafa to
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين to watallahi yace na rantse da Allah idan ka ji idan ka ji annabi na Allah ko kuma wani bawa na Allah zai yi magana sai da ya hada da rantsuwa daga Allah to akwai dalili da ya sa yi ko dai rantsuwar ta karfafe shi wani aiki ne mai wahala saboda ka yi rantse da ubangiji sai ya yi shi yanda ba wani abin da zai girgiza shi sai ya yi wannan abu saboda ya rantse da ubangijinsa kaga rantsuwa ta zama takidi da karfafa shi akan wannan ko kuma yana rantsewa kai da kake jin magana ka san ba wasa bane abin da yake tinkara abu ne na gaske tun da iya kawo sunan ubangijinsa a ciki to rantsuwa wannan shine amfanin za ka ji da yawa annabi yana da wallazi nafsi biyadi annabi yana yawan rantsuwa haka to duk abin da ya rantse sai ka ga sahabbai sun kimtsu sun nutsu sun saurari me za a ce to rantsuwa ta kidi kenan to anan yace tallahi to shi annabi annabi ibrahim su ai ba su san Allah ba to ya rantse ne saboda kallon girman aikin da zai dosa menene shi la'akidanna asnamakum wallahi sai na yi mugun kaidi abinda ake cewa kaidi shi ne shirin koye amma ba kyakkyawa ba ga wurin wanda ake gayawa su a wurin su abinda zai yi amma kyau bane to kaidi ne kenan to shi kuma kaidi duka inda ka ji an ce kaidi to ba a yi ta asiri sai a koyi sai a koyi to shi ma a koyi zai aiki kenan abinda yake nufin yi din nan a koyi zai yi za ku ji shi a gaba yace ba da an tuwallu udbirina zan yi wannan aikin nawa na ɓoye bayan ku ba da baya kun tafi zuwa bautar bautan gunkin ku da bauta idi idin ku da tare taron ku yi kuma in je in shiga wurin gunkunan naku ku ga aikin da zan yi wallahi kuma sai na yi aikin inji annabi Ibrahim
to فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا shi kenan sai annabi ibrahim ya sa ya shiga ya haya shiga har sun tafi sun biya sun tafi wani bauta bautan su sun tafi can shi kuma kawai ya ɗauko gatarin sa ya shiga mabautar wataƙila irin wani ford ne daban wanda ake kowa da nasa gunkin ko kuma an yi gunkunan gaba ɗaya an shigo sai a samu a a yi bautar iri ɗaya ko kuma kala daban-daban dai oho to kuma aka yi rashin sa'a saboda amintuwa da kansu saboda a lokacin in ba annabin Allah annabi Ibrahim din ba ba musulmi a cikin nasu to shi yasa ba mai gadi kenan ai ka ga da tsoro cewa za a yi za a yi wani abu dan kuna ai da an sa mai gadi da kuma ya ga annabi ibrahim din san da zai yi amma sai ya sa ba kowa ya shiga ku da gatarinsa ya samu ƙanana ƙanana ya daddace su wasu ya girba su biyu wasu a tsaye wasu a kwance wani aka cire ya cire masa hannu wani ya cire ƙaba ɗaya ya gama duk wannan akwai su ƙato shirgegen gunki gunki shi sai bai taɓa shi ba da ya gama abin nasa gatarin sai ya tsira ta ya masa gatarin ya fice wasa ya tafiya sa annabin Allah ya gama aikin nasa shikenan suka gama bautar gunki su suka dawo to me faru da suka dawo
qala man fa la'allahum to baj'alhum illa kabir lahum la'allahum ilayhi yarji'u me yasa annabi ibrahim ya wannan aiki shine la'allaka ta zo mana da illa dalilin da yasa annabi ibrahim idan ya daddaka hunkunan la'allahu yalla ko su waɗannan masu wata duki in sun dawo sun da an kakkasara waɗannan hunkunan nasu yarzuuna ilaihi sa dawo gare shi wa shi annabi ibrahim shi ce masa ya ake kai haka muna batan kai kai wannan aiki tun da ka fara challenging din mutum a baya ko kuma da Allah ilai biyar da ko kuma dan sa dawo da shi babban illa kabiran lahu shi babban da ba a kare ba su dawo gare shi su ce kai babba ya ake wannan ƙananan duka sassare mana sun gatari a kafaɗaka kai kuma lafiyar kalau me ya faru to su dawo su tambaye shi yana da iya magana ya yi haka dan ya kure su kenan su yi sa ya wannan ko kuma Allah ilaihi ba annabi Ibrahim din ba ba gunkin ba ma ilaihi yawa ila lahi ko ta koma da Allah su gane cewa tun da yanzu aka zo aka daddaka wannan ko da wani ne ya zo ya ta'addan kai kato kana da wani katon gunki baka Allah Allah guda baka iya kare su ba ɗan ƙanana ai kaga kaga ta zo ka an zo da wasa kenan a wajen bauta to kaga so shi koma ga Allah kawai cewa lallai Allah ne abu bauta da kansu ba su su sallama wa annabi Ibrahim da ba kira su ko ta koma ga Allah waɗannan ne hujjojin da ya sa yake na ɗayan biyu ko su dawo gare shi tambaye shi ko kuma su koma ga babban gunji ko kuma su koma ga Allah gaba ɗaya wanda shi yafi so to
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين.
تو إذا yanzu kaga anan sun zo sun tarar da an yi abin da aka to me ya kamata su yi anan da suka zo sun tarar da an yi wannan me ya kai su cewa su yi tambayar man fa'ala haza da ali hakina da Allah hankali baya hukunci kenan gare su ka ce wai waye wa Allah wannan eh waye waye wa Allah wannan ai da gigize wannan Allah ta isa ake tambaya an ci zalunsa haka yake ai man fa'ala hadha bi alihatina waye ya aikata wannan ga gunkunan mu innahu duk wanda ya aikata wannan innahu la min zalimina haka suka ce wannan azzalimi sai da cewa ya da Allah Allah tunda wani zalin ka to a to ai ka ga anan tun anan ai hankali ya kamata ba ya dawo dawo dawo dawo ya dawo to mu je bala قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم to قالوا sai suka ce hada ashe lokacin da annabi Ibrahim yake rantsuwa cewa tallahi la akidan la asna maku watakila wani yana na ɗaya ji shi an ji shi ƙali sai wasu daga cikin jama'a suka ce sami ina fata kun ji fara Allah lokacin da annabi Ibrahim yake wannan aiki mataki ne ba tsoho ba ne ba wani tsangwarzo ba ne ba mataki ne kai kana matashi ne kai ne kai a cikin addinin Allah kai ba annabi ba ne amma halifar annabi ne kowa daga musulmi halifa na annabi ne ya kamata ya ilimi ya kamata ya kira zuwa ga Allah ya halifaci annabi to kalu sai suka ce sami ina fata kai kun ji ko wani matashi ya zukuruhum yana ambatan gumakan nan ko ba su faɗi abin da yake ambata ba kun san ba da kyau suka ji ba annabi ibrahim ai ba ya faɗo na wajen kyau ba zuci ba yana aibata su zaka ce yanzu kurun yana aibata su yana ambatan su da aibi yuqalu lahu sunan samashi wanda muka ji nan sunansa ibrahim to nan zaka san wataƙila gungu gungu na kafiran daban ne lokacin da annabi ibrahim yake tattaunawa da mutanensa suna marudu kenan wa qaumihi da aka ibrahim li abihi wa qaumihi ma za ta abuduna yayi magana ne da wasu gungun ɗan uwansa da kuma waɗansu mai waɗansu can gefe na gari ba su ji ba wannan waɗancan na gefe na gari na gari kuma su suka je na aibata gunkuna su kuma sai suka kawo waɗannan cewa ai mun ji wani sunansa ibrahim ma yana aibata gunkunan nan to su kuma waɗannan tun da dama sun ji abin da annabi ibrahim yake tambayar su cewa mahadi ta masilu wannan gunki na ne sai suka haɗa ɗaya da biyu gashi an zo an faɗi sunanta yana ambatan gunkuna gashi kuma nan dama sun san ya fara lakuce hancin gunkuna sai suka ce to a zai yi shi ai wannan aiki sami ina fatan ya zukuruhum yuqalu lahu ibrahim to ya akai malam قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا sai suka ce fatu bihi a je a zo da shi yana so ko baya so a taho da shi a taho ƙesa aka taho da annabi ibrahim suka ce kuma ku zo da shi ala a'ayyuna kar ku zo da shi shi kadai mu da shi ne magana a tattaro mutane gaba daya a kan idan mutane za a yi la'allahum ko da su waɗannan ya shahadu na sa zama akwai wanda ya ga sanda ya shiga wajen gunki su zo mana da shaida bayan shaidar baki a samu shaida aiki ya shahadu na kenan ko ku a'a ba shaida suke miji ba ko sa ga irin azabar da za a yi masa dan kan wani ya ƙare gunki irin wannan to su ko ba su san cewa da ma ka annabi ya rinke so ba ayyuka sai yake a tattaro jama'a gaba ɗaya saboda ya kunyata gunki ya kunyata ma'abota gwata gunki irin na annabi irin na fir'auna da annabi Musa kenan shi ma yace a taro jama'a kowa da kowa ya zauna neman su a shi zai kunyata annabi Musa ya kunyata shi to shi ma su da kansu suka ce fatu bihi ala ayyun nas ku kawo su kuma ku kawo taron jama'a gaba daya su ga abin da zai faru to me faru قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم imana da suka zo saboda wakarsa afka masa ba tare da dai haƙƙi ba cikakke suka ce bari mu fare masa tambaya yayi kirari da kansa a an ta fa'alta haza kai wai kai ne kai ka aikata wannan bi alihatina wannan ta'adda da muka ga an mana a gunkuna yanzu kai kai wannan ya Ibrahim aka kira to wannan shi ne abin da suka faɗa to me yace shi kuma قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل سيتي آه أجمع وانا مجانا نتهم بيان wai waye yayi ni ne ko wani ga shaida bal fa'alahu kabiruhum haza da aka zo ya aka samu wurin eh wasu adaddatse wasu amma babban na ciyar ta dauka ga tani to shi ke nan fa'alahu kabiruhum haza ya kuke neman ma wanda yayi ga babban wannan shine yayi amma zancen wani abu ma dai ya kare mana fas'aluhum su waɗanda aka daddatsa din tunda su an jirgi musu cewa wata kila akwai wanda shi bai ƙarasa su ma ba. Ku tambaye su in kanu ya kuna in sun kasance masu furici sa ba ku amsa. Ta, ya ce ba musu ba. Ya yi faru.
رجعوا إلى أنفسهم فقالوا وقالوا إنكم أنتم الظالمون
ai faɗin wannan da annabi Ibrahim ya musu faraja'u Allah ya ce suka dawo wa wajahu anfusahum bi tafakkuri sai suka dawo wa kansu da tunani ce kai mutumin nan fa magana yake fa wanda ya kamata a hankalta sai suka dubi abu guda biyu da kakkarya gunkuna da ake bautawa ba wanda ya iya gudu a cikin allolin gaba ɗaya. sannan ga babba bai kwace su ba ɗaya kenan sannan wannan bawan Allah ga shi yace wai mu tambaye su to ai ba sa magana to ya za mu rinka bautawa abin da baya magana baya iya kare kansa sai hankali ya fara zo musu faraja'u ila anfusi faqalu sai suka ce innakum sai suka ce kai gaskiya ku masu bautar dunkuna ne wai wani suke su da kansu suke ga kansu wannan innakum antum zalimuna gaskiya ba wannan bawan Allah ne azzalimi ba da muka ce man fa'ala hada bi alihatina innahu la min azzalimina wanda duk ya aikata wannan shine azzalimi a'a mu ne azzaliman kanmu da muke bautawa abin da ba zai iya cetar da mu ba ko ba zai iya kare mu ba ba zai iya karan mu ba ko muka tsaya muka dage akan wannan abin da ya faru din nan nasu suka kasa kare kansu ya kamata mu ta kanmu suka faɗi haka to kuma da yake Allah ne za su shiru ba me ya faru a gaba ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم sannan kuma nukisu sai aka juyo da su ko nakasu ko da kansu suka juyo daga gaskiya zuwa kuma barna wannan tunaninsu na farko wanda na faɗa ɗazu ne sun yi tunanin cewa lalle suna bauta wa abin da bai cancanta a bauta masa ba sai kuma tunanin ya take juyawa lakan nukitu ne su daga alamul azali kenan kawai an sake an yi su ba masu shirya ba sai aka dawo da su kan abin da dama aka yi su to wannan alamul azali ko alamul abadi to wannan su shine mai hukuncin wannan dama kan yayi su ba musulmi ba sai suka dawo abin da ake cewa nukisa kaza ai daga asfalu ka dawo ƙasa to da suna sama wannan tunanin nasu na farko ai sama ne ɗaukaka ce to sai sai suka yi ƙasa kuma sai suka koma kan jayayya kan gunkunan dai nasu bambanciya da kariya akan dai gunkunan nasu faƙalu sai suka sake kallon annabi ibrahim suka ce ai kai ka san waɗannan ba sa magana kai ka san waɗannan ba sa magana laqad alimta ma haula yantiquna yanzu kai kake ce mu tambaye su ai ba mu ba kai da kin da gazan ba ta magana shi kuma kamar shi sai ce yau an zo wurin abin da yake so kenan da kansa su zo wurin da kansu a ka bauta wanda za a zalunce shi bai iya cewa kai ba kowa yau Allah babu da kun kuna nan sun hau ihu duk gari da ba sai an ji ba inda suka tsira babu wannan لقد علمت ما ما هؤلاء ينطقون to me yace qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ألا النبي الله النبي إبراهيم سيتي afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum kama kaga nan nan annabin Allah yake yin su yau baya magana ba ya iya kare kansa to kwa zan ga bautawa wanda ba zai iya cutar da ku da komai ba ba zai iya amfana da ku da komai ba ga Allah shi mai amfanarwa mai kuma yin yanda yake so da bawansa in yi bai daidai ba aiki ne abin abautawa to dan haka sai ce uffin lakum uffin kalma ce ita mutu ilim ce suna ne mata ilimu zaribi amma aka baddaru kenan idan mutum wasu ya kule da kulewa ya kule kalma da zai yi wata bayani ta yi tsawo to sai ya jefa uffin tar da ku ko gaba da ku ba ni duk wannan duk ya dauka uffin kenan uffin lakum tar da ku tir da hankalinku kuna kallon yadda kuke din nan kowanne da iyali da komai amma ya kasa tunanin ya bauta yake bautawa abin da bai da amfani a wurinsa yace ukil lakum wali ma ta'buduna kuma tun da abin da kuke bautawa da ya kasa kare kansa shi ma da haka me amfanin sa in in afala taqilu min dunillah afala taqilu ba kwa hankalta bai yanzu ku dawo hankalinku ku ku ga cewa bautar abin da bai da amfani ba shi da amfani duk abin da bai da amfani to ka bauta masa shi ma bai da amfani to wannan fa ba sai gunki ba eh ai duk wani abin da dan adam a rayuwarsa ya ga bai da amfani to kai ma ka rabu da wannan abu ba sai ba sai bauta ba eh duk wani abin da ka zo za ka zauna ka gyara ka zauna sai kai tunanin to me amfanin wannan abin da zan yi a wurina ka dauna ka daga ka take ka buga ka ga baka ga amfanin zama to tashi ka bashi tun daga mutum kuma za ka fara tun daga mutum shi wannan mutum da nake mu'amala da shi shi ne amfanin sa a wurina eh a'a in ka take ka duba sai ka ga bai da wani amfani sai dai kawai cutar da kai rabu da shi amma zai iya yiwa kai kuma kana da amfani a wurin mutumin to rike shi a ai yanzu idan wannan bai da amfani ba zai ban komai ba ba zai shi na fi shi ilimi misali kaga ba zai shigar da ni komai a addini ba sannan kuma na bi shi abin duniya ba zai bani ba to sai ka bai da amfani ba a'a amma su da fi ilimi ba zai shigar da shi ba ne idan na bashi Allah ko ba zai bani lada ba sai shi ba zai bani na bashi ba to ashe yana da amfani ba wannan mai amfani rashin amfani mutum ba amfani ta an fi samun ma dai rashin amfani cikin wani abu ba wai a mutum din ba saboda shi mutum duk yanda yake yana da amfani sai dai ya sharri ne kawai karbi da shi wannan in ka duba ka duba sai cewa ko da amfanar da za ka yi da cutar da za ka yi cutar ta fi amfanin yawa to rabu da shi ne ne wanda duk ko cutar amfanin ya fi cutar yawa kai mu'amala da shi ga jama'a bayan Allah nan da yawa haka yake wannan to da haka wannan ma'auni ne uffil lakum wa lima ta'budu da min dunillah duk abin da bai da amfani kai kanka da ka aikata shi dan uwa ko kasuwanci ne wanda ba amfani ka rabu da shi kai mai amfani ne ka tsaya kawai saboda cewa ka gada wai wai sana'a ku ce tun ta gado to tun ta gado ba ta da amfani ba ka canja wata kawai a kalli amfani amfanin guda biyu kuma ake kallo ko na duniya ko na lahira akwai wani abin da zaka duba tsaf sai ka ga in dai a duniya ne wannan bai da amfani sai dai a lahira to yi shi wannan mana ai shine ma mafi amfani akwai kuma abin da ga wannan abin a lahirance bai da amfani amma ba zai cuce ka a lahirance ba amma a duniya kuma akwai dan mata'i mai ba komai ayi ai an zo an kawo ka duniya din ne saboda amfanin dukan guda biyu wabta da ma ataka Allahu daral akhirah nemi abin da Allah ya baka da gidan na gidan lahira sannan wala tasa nasibaka min ad-dunya rayuwa da aka ce kai a duniya ita ma kar ka bar abin da jigon rayuwa ne zai taimake ka a rayuwa wannan haka yake zaka duk abin da ya amfani to duk abin da ka auna biyu nan ba amfani to shirme ne shakanci ne to kuma ka koma irin waɗancan ba hankali a domin duk sanda ka bar mara amfani zaka mayar da gurbinsa da ne sai amfani to in kuma ka dage a mara amfanin fa ba amfanin ana ko baka zuya da mai amfanin ba kai ba tutar jiji babu
to قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا sai suka ce wai dan yanzu kai ba kana jin ai ka da sauraron tun da yake ce musu uttin lakum tur da ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba bayan kun ji ga Allah shi yanda yake ya kamata ai aji amsar su akalla su ce kai da ka faɗi ubangijin ka ga yanda yake mu ma ka ji namun yanda yake ya kamata aji amsa akan wannan ko kuma ma alal akalli su kyale sun san ba su da amsa akan ubangijin nasu to su nemi fatawa da haske man kai shi nasu ubangijin ya ƙara musu bayani kamar su ce su ce ƙara gaya mana yanda ubangijin nan nasu yake ki kalami sun zama akan Allah duk ma haka yake so wallahi su ji su ji ruwan hujjoji akan ubangiji to duk ba zo da wannan ba kawai sai suka ce kaga kun ga abin yi jayayyar nan ta baki ta tsaya kawai har riƙuhu da tarihi ma har riƙuhu ba a har riƙuhu ba har riƙuhu akwai bambanci a har riƙuhu kawai ku je ku ƙona shi amma har riƙuhu ku yi tanadi mai ƙarfi ku ƙoƙona shi da kyau shi ne tari'ihu har riƙuhu ku ƙona shi wan suru ali hatakum kawai ku je ku ku nemi yadda za ku ɗauki fansar kan gunkunan a sabon wuta da za mu kona shi wannan ita ce za ta warkar da mu da fushin mu akan abin da aka yi ubangijin yammu sun zaci wuta ɗabi'a ta kanta ce suka rarin wata za su yi aiki da ita ba su san wuta ba ta da ɗabi'a ta kanta ba halitta ce ta Allah suka ce har riƙuhu a ƙona shi wansu ru'a ne hatakum ku taimaki ubangijinku kaji kuma ubangiji shi ake taimako shi ne taimako yujiru wala yujaru alaihi Allah kenan amma zuwa suka ce wasu ru'a na ta kuyen wani tuna ne suke yi duk gaba ɗaya mutane suke yanzu ubangiji za ku bari a yi haka ku taimaki ubangijinku ka san kowa ta inda ƙarfin sa ya ƙare an ce za a taimaki Allah kai subhanallah Allah ya ce ai mutum irin jin wannan fadan Allah baya sa ka ji kana gode wa Allah kawai har yanzu da yanzu suna cikin wannan duhun ba wai wai da bane wannan har yanzu suna kallon wani halitta ta Allah wanda bai da tasiri a komai wasu ce shine Allah kuma a wurin su ba Allah sai Allah kaji Allah shine Allah dan haka yace wanki ru'ani hatakum in kuntum fa'ili kawai in dai za ku aikata kawai za ku zo ku dage mu haɗa hannu ku taimaki ubangijinku ai ku lalle wannan zuga taji domin tun da an ce da kuna za a yi taimakon duk wanda aka sani yana wata gunki na ƙauyuka ma sai da ya kawo gudunmuwar ƙona annabi ibrahim tun da an ce wasu ruwa ne haka an ce mace ma tana tsowa tana kaɗi za ta ringa kaɗi ta ce wannan in na je kasuwa taimakona ne na ƙona ibrahim gudunmuwar ta ko'ina aka yi gangan na wuta aka yi filan yadda wutan ma ba za a iya zuwa kusa da ita ba bare a jefa annabi ibrahim ba sai dai a koma daga nesa a samu majaujawa irin abin da ake juyawa a juya a wulla sannan a wulla mutum da shi da abin da aka wulla duk su fada wuta tanadin da suka yi wa annabi ibrahim kenan to yanzu za ku shi annabi ibrahim ya san wannan ya sani ai ba ai a gaban su suka faɗa ai a gaban su suka ce har ne umu ko ba bai gudu ba ko bai ji tsoro ba ko bai ji kawai ba Allah bai hakaito mana gaskiya ce ba annabin Allah da ka yanzu ma'arakar akwai abu hudu a gaban mu a daidai nan akwai mutane masu ƙona masu son su ƙona annabin Allah annabi Ibrahim akwai wutar da za a kona annabin Allah annabi Ibrahim haji biyu akwai annabi Ibrahim din sai kuma ubangijin annabi Ibrahim abu hudu ne anan to duk zamu ji yadda aikin sa ya kasance mu je gaba قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تو القرآن يا شارع yadda abubuwan suka taho aka tara wuta aka faɗa ta ta faɗi ta kai yadda lallai daga nesa ma kuncinta ake ji to sai bangare na ɗaya daga hudu su ne mutane sai suka yi nasu aikin suka ɗauki bangare na biyu shine annabin Allah annabi Ibrahim suka sa shi cikin majaujawa suka jefa shi abu nawa kenan biyu saura biyu kulla bangare na uku shine ubangijin annabi ibrahim yana kallo shi kuma sai ya ce kulla muka ce ya naru ya ce wuta duk wanda aka kira shi wajibin ya amsa bari Allah ne mai kira sai ka san wuta ta ce labbaika tunda ya aka sa ya kuma ta kira shi ya naru ya ce wuta ko ba a haka yake wannan amsa ba ta ce labbaika ya amma ta ji me ake nufi ta yi ta ce kuni barza yau ce ba wuta ba ce hakan ki na wuta ya tsaya amma kuna ki ya kai ki zama sanyi yau kuma ba ki fasa cin ba amma sunan ki sanyi an canza miki al'ada yadda muka yi ki mun canja kuni bardan an ce wannan kiran da Allah ya kira wuta ya ce ta zaune sanyi duk wata duniya sai ta mutu duk ta mutu da ita ake wa salaman sanyi da nace ki zama kakkan da umarni na ki cutar min da annabi na annabi Ibrahim salaman sanyi mai aminci zaki wanda annabi Ibrahim zai ji daɗin sanyin ba wanda zai cutar da shi ba an ce da ba ce sama salama ba ana jefa annabi Ibrahim ba kura ne da kanshi ko sanyi ne da kanshi ta ce wa salama sai kuma aka ce ala Ibrahim ana cewa ala Ibrahim ta duk wutar duniya ta kama ta san ba da ita ake ba wannan wanda za a jefa annabi Ibrahim da ita ake ita kadai ce ta saura a haka shikenan aka jefa annabin Allah to mun ji an mutane sun yi nasu sun jefa mun ji cewa wuta an hura mun ji ubangijin annabi Ibrahim ya sa an jefa annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim ne yake to an kai ko maganganu wasu daga Abdullahi dan Abbas wasu daga cikin daga waɗansu tabi'ai amma dukkaninsu ban samu wanda ta samu zaman inganci ba cewa lokacin da za a jefa shi mala'iku sun tafi gare shi me kake nufi ya kake so a yi da wutar yace hazbi min su'ali a gaya wa Allah yace hazbi min su'ali ilmuhu bi hadi ai sanin Allah da halin da nake ciki ya wuta dadda ni ba sai na ce wani abu ba wannan ke wani kuma aka ce annabi ai wani mala'ika ya zo duk dai aka yi waɗannan maganganu to wannan maganganu ne da duka a cikin tarihi ake samun su Allahu a'lamu bi sihhatiha amma dai Allah ya kira wuta kuma ta amsa kiran Allah kuma ya umarce ta kuma ta aikata abin da ta aikata domin me domin ba mu ji annabi Ibrahim komai ya same shi ba bayan nan daga nan yanzu za mu ji a gaba annabi Ibrahim ya tashi ya karkada rigarsa ya fice wasu amma an aike shi zuwa wani wuri za mu ji garin da ya canza sai sai gaba insha Allah alhamdulillah
كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا الله yake ba mu labari yace waɗannan mutane su aradu kaidan bi Ibrahima sun nemi kaidi ne ƙarfi ga Annabi Ibrahim nasu kenan mu kuma ga annahum al-aktharina mun sa su sune tabaku ba Annabi mu Annabi Ibrahim ba sun tabe ta fuskoki da yawa na farko dai abin da suka nema su kona annabin Allah bai konu ba kafin konawar sun nemi annabi Ibrahim ya dawo inda yaji an ce za a kona shi ya dawo ya zama nasu a fasa konawar ya ba gunki hakuri ina ana gama magarawar annabi Allah imamu ahli sahibi da ilmin annabi Ibrahim ya shuru ya da su kaji sun tabi anan tabewa ta biyu suka ce to shikenan aika koma ta tabbata a gare ka aka jefa da annahumul aktharina muka sa su ne takabu ba a nawa annabi ya fita lafiyar sa lawa tafiyar sa kai ta ta bi ta ta fita jiran sa a ranar lahira kana nan Allah kiyashe mu